أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرين يا بودي جنجنا godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai wanda ya bamu ikon zuwa wannan guri domin ribantan daman da ya bamu ya Allah kai muke roƙo kai mana arzikin fada bayani da kuma aikata abin da yake ya dace da sunnan manzon ka sallallahu alaihi wasallam aka san hau kuma Allah ka kare mu yau lahadi 15 ga watan biyu a 15 ga watan 12 shekara ta 1442 wanda yayi daidai da 25 ga watan bakwai shekara ta 2021 da izinin Allah subhanahu ta'ala zamu ci gaba da karatu na wannan littafi salsabil shafi wanda Allah ya ba mu iko muka faro kuma wannan shine darasi na goma a cikin wannan littafi a baya mun ji abin da ya shafi makharijul huruf da sifatul huruf da kuma ma'anan tajwidi da tafhimi da tarkiki duka a yau in Allah da matashin karatunmu shine babin ra'at babi kan hukunce-hukuncen harafin ra'un ya ce ra'at ne ta kula da akwai ra'un wacce ake kawar rata akwai ra'un wacce ake sirri rata sannan kuma akwai ra'un wacce take da fuskoki guda biyu sai zan zanto kenan sun karkasu kamar ra'un kenan guda uku shi yasa sai jam'anta yace babu ra'at a baiti na 172 malam ya ci gaba cewa wa raqiqir ra halalin kisari wa hala iskanin anin kisari in kana asliyan wa mawsulan biha wa laysa ulun ba'du fi kalimatiha wa firqun al khilafu fihi mushtahar لأن الاستئلاء بعدها انكسر ورقيق الراء كثير حرف الراء duk inda ka gan shi wannan amurin mutlak ne duk inda ka gan shi a cikin alkur'ani halin kisari halin da ra'un ya zo da kasra hali na farko kenan iri kaman rijalun rijalun kaman alghorimina alghorimina ri sai ka sirra wahala iskanin anin kisarin wahala iskanin da kuma hali lokacin da ra'un ta zo da sukuni a ninki sare a gaban kasa bi ma'ana idza kanatir ra'u sakinatan ba'da kasrin in kana asliyan amma hadha al-kasr yakunu asliyan la aridan wannan idan kasar ta zanto ta bijiro ne kaman inir tabtum ai asalinsa in ir tabtum ne ko inir tabtum to na za a kawar ta amiru tabu za a kawo ta wacce nan wa mausulan biha kasirar ra'un idan ta zo da sukuni gaban kasra sannan kuma za ka wuce ta cikin karatu kun gane ko kasirar ta kaman ina kaman fir'auna fir'auna kaman mirya mirya walaisa ulwun ba'adu amma a gabanta babu harafin istila'i ulwun bi ma'ana harful istila fi kalimatiha a cikin kalmarta mafhumul mukhalafa na nuna idan akwai garawun din sakina gaban kasra gabanta sai aka samu harafin istila'i kina za a mene za a kawar rata kamar yadda zamu gani misali a gaba to malam ya ci gaba da cewa wa firkunil khilafu fihi mushtahar lafazin firkun ra'un din nan tana da fuskoki guda biyu idan kun lura da kyau ai ta cika ka'ida ko ya kamata asirra ta ne saboda gati gatanin sakin na tan ba da kasrin kuma mansulan biha ko to amma kuma idan muka duba zamu ga harfin kafin nan wani harfin kafin na ya harfin istilahi ne to wannan sun ce malamai sun ce akwai fuskoki guda biyu fihi khilafu alkhilafu muntasharun fihi akwai sabani na malamai wanda yake ya watsu tsakankanin malaman waɗanda suka ce a kawar rawun din firkin suka ce saboda ai harafin istila'i ne kawai mu ba ruwanmu ba za mu kalli wasalin shi ba wani suka ce a'a asirin round din su sun ce eh harafin istila'i ne amma yana da kasra ai shi yasa suka ce asirra li'anna listila ba'da hankasar shine malam yace li'anna listila saboda harafin istila'i in kasara ba'daha yazo da kasara a gabanta wal khulfu fi fil qitri wa fi misra ata وقتين ما في وصل كل ثبت وبعد فتح وانضمام فخم نعم نعم شكرا شكرا ورققا وقفا بعيد الكسر او يا سكن او ساكن عن كسر ya kawo mana gurare guda nawa da za a sayar ra'un idan ta zo maksura idan ta zo sakina ba da kasirin walaisa ba da harfin istila haka ne ko to sai ya ci gaba da cewa wa raqiqan haka nan ka sayar ra'un din nan waqafan lokacin da ka tsaya bu'aidal kasri ai bayan a gaban kasra kamar mene qadir qudir qudir fasbir sai ka sayar ita wacce nan ra'un din saboda tsayawa da kai a kanta ga ta sakina ba da kasirin kasirin rata au ya sakan ko kuma idan ta zo a gaban ya'un sakan wannan fi'ili ne nan amma atlaka wa da bihi asifa au ya sakina mana kenan au ya sakina ko kuma ta zo a gaban ya sakina qalu la dhayr inna ila rabbina rajim ko za ka sirra ta kama misali waf'alul khair sai ka sirra ta qadir wato ma'ana shin an samu harfin lin ne gabaninta ko kuma abin nan ya sakina maddiya aw sakinun an kasrin aw sakinun ko kuma aka sami harfi sakin ya zo gabanin ra'un an kasirin a gaban kasra kaman halfi zalika qasamul lidhi hijr hi hijr hijr idan ka lura da kyau ga ra'un tana da kasra ko ga me kafinta sakin sannan kuma ga gabanin da akwai kasra to ita ma wannan kasira ta kasira ta ita ma wannan wal khulfu fil qitri wa fi misra ata واختير ما في وصل ما في وصل كل ثبت ثبت واتى الخلف ساباني ko ra'ayoyi na malamai yazo fil qitri akan ra'unta wa asalna lahu aynal qitri wa minal jinni man ya'mal da kuma ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر waɗannan ra'un ɗin guda biyu akwai ƙare juna ilimi na malamai to amma idan muka duba da kyau wa asalna lahu ainal qitri wa minal hadatul muslimi za'i mata tarkiki ko to halatul waqfi ma tarkiki shine shine mafi karfi kun gane duk da idan ka zo tsayawa akan wa asalna lahu ainal qitr kana da fuskoki biyu ne at-tafkhim wa tarkik to sai ka lura halatul muslimi za a mata tarkiki ko to lokacin da za ka tsaya akan ta masu kai mata tarkiki still tarkiki shine akawa min at-tafkhim amma alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu halatul muslimi za a mata tafkhimi ko to ita ma idan ka zo tsayawa tafkhimi shine al-aghlab shine al-muqaddam shi yasa malam yace mana wa'atal khulfu sabanin malamai yazo fi firkin a lafazin firk a kalmar alkitar da kuma mis waqtira ma fi waslin amma an zaɓi hukuncin da zai zama a tabbatar da ra'udin lokacin tsayawa a kowace kalma to an zaɓi irin hukuncin da za a tabbatar da ra'udin ne halatar wasli ba sani ba mun gane ko subbita kullin ko kuma waktira ma fi wasli kullin subbita amma malamai sun zaɓi irin hukuncin da za a tabbatar mara'un din halatar wasuli an tabbatar da shi ma shine muqaddam halatar waqfi wa sallallahu ala al-qitri wa min al-jinni tana da kasra halatar wasuli to shikenan halatar waqfi kasra shine muqaddam sai kuma iskan sai kuma tafhim na biyu ونادى فرعون في قومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار زي ما التفخيم ني وصلا to amma idan aka zo tsayawa to tafkhimi shine muqaddam mun bance wannan ko Allah ka samu dace wa ba'da fathin wa dhimamin fukhima aw ba'da sakinin ata ba'dahuma wa rajjahu at-tafkhima fi waqfin kusir an ghairi kasrin aksa yasrin wa nuzur wa in yaqib bir rawmi ra'il wasla ولا تنون مع روم أصلا وأكف تكريرا بروم براء شددت ووصلا ووقفا وكذا إن سكنت مالين يجي قبل شوى وفخما أنا تفخيم الراء بعد فتح إذا أنت زوج قبل فتحة كم يعني مرقدنا مرقدنا كم يعني كما marqadina mar kaga saki na bada kasirin bada fatin ko to sai aka warrata kan mene kuma na'am kamar maryam jamil to akwai waɗansu kila za ku iya haɗuwa da wasu wasu suna da ra'ayi idan ra'ayin ta zo da fata ko ta zo da domma amma gaban da sai aka samu ya sakina ya'un sakina za a sirra ta ne ko kuma aka samu alhamza kamar mar'u mar'u ga ta nan sake na bada fatin amma gabanta akwai alhamza to gaskiya wannan da'ifi ne malaman tajwidi ba san da shi ba kawar da ta za a yi kawai saboda ta zo sake na bada fatin kamar nan yanda kamar yanda ya kawo nan wan dimamin idan ta zo idan ta zo sakina ba'da dhammin shi ma haka kaman qur'an kaman qur'an kaman furqan za ka warrata ba'da sakinin afwan wanzimamin haka ne ko to au ba da sakinin ko ra'un din ta zo a gaban sukuni a ta ba da kuma shi sukunin ya zo a gaban fataha ne ko kuma mene ko kuma zomma ne time malam ya nan ya yi fasaha mai kyau ya fi ibn jazari gaskiya sosai kuwa to idan muka sami ya ra'un ta zo sakina gabaninta akwai kasra afuwan akwai sukun sannan gabanin sukun din akwai kuma fatha to za a kawar ta ne kamar ya kenan ba sani ko wani zai iya gane wani misali ga ta sakina kabla haskun ne sannan kabla ha kuma fata eh eh tunda ya ce au ba da sakinin a ita za a dauri ita dama saboda dalurin bijirwa ne a tsayawa da aka yi mata kai ta zo sakina kafin da kuma akwai sukun kafin sukun akwai fatha ko kuma dhamma akwai fatha ko dhamma Allah saka da alheri wal fajr wal fajr wal asr za ka warrata nan kal qasr za ka warrata walayalin ashr to za ka warrata nan ne ya fito ko kaga tan dalilin tsayawa ne sukun ya bijiro mata wa qabla ha sukun wa qabla sukun fat sai kuma da aka sami dhamma gabanin sukun din kaman kaman khusr jamil jiddan kaman innal insana lafi khusr khusr to za ka rata a wannan gurin ya fita ko madalla saboda a waɗannan waɗansu matsalola ne galibi za ka same su a cikin littafin tajwidi ba to amma ga shi gashi su ya fitar mana da su kuma ya ya kawo mana bayanin su to Allah ya saka musu da alheri warajjaha tafhimu fi nan ne ko ya an fahimci wannan baiti na 177 ko wa ba da fatihin wanzu ma min fukhima a ba da sakinin a ta ba da kuma an gane shi ko? to barakallahu fikum wa rajjahu tafhima fi waqfin kusir an gairi kasrin aksa yasrin wa nuzur wa rajjahu tafhima malamai sirrin jayar da tafhimi a kawar rati kenan fi waƙafin dalilin tsayawa kusira an gairi kasrin wanda aka yi marawun ɗin kasra amma ta zo ne a gaban wani kasra za a kawar ta tafkimi shine mafi ƙarfi shi ne suka ce kaman wallaili idha yas yas yas haga inda zaka je ruwayan warshi suna isbatin ya za'ida ai da filin sara yasri sara yasri to akwai riwayan su da suke share ya'un za'ida kaman hafsu yas to me zaka tabbatar mata to idan muka duba da kyau ai halatul wasli me za a mata tarkiki to yasr dalilin tsaya wannan da aka yi sai bi sukuni ya bijiro mata kafin daga sukuni kafin sukuni kuma ga fata to kaga yanzu automatically hukunci ya canza daga hukuncin asali Allah ne maka arziki ka tafi Lagos da ka tafi Lagos kasuwanci kila ko kuma ka je ka abin nan ya aka ya aka yi kawai malam kuma sai Allah ya maka arziki da wata alarmiya shi kenan sai ta to da Allah ka dan kara kwaya ko da kwana goma mana mai misali kaga daga nan hukunci sai ya canja daga sai ka tashi daga mai kasuru a koma mai zaman gida kamar yadda malamin fikiyo suka ce kawai sai ka ci gaba da sai ka ci gaba da cika sallah abinka Allah ka samu na yasa ai kasan shi arziki ba inda Allah bai yi don bahaushe ya ce matan mutum kabarinsa aish da shi ne waɗansu ka fassara wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja cewa daga ƙashin awazanka ne aka cire aka cire wani ba aka halitta ko kuma sinadarin da aka hada wajen halitta matan zaka aura wasu fassara shi haka so duk matan da zaka aura ciki iko Allah sun ta'ala ko mata bakwai zaka aura da sinadarin kashin jikinka aka hada na kirjinka aka hada aka wajen halitta su yadda waɗansu malamai suka ce to Allah ya ji kan malamai Allah ka samu na yi asa duniya da lahira wannan insha Allah kamar yadda na faɗa zai zama mana kusan littafi na kusan karke wajen manzuma da kan tajwidi insha Allah ta'ala yanzu kuma idan muka sake samun fursa to na riwayoyi zamanin kai kawai na riwayoyi za mu ci gaba da yi kawai insha Allah ta'ala saboda yanzu tajwidi yayi nisa insha Allah Allah ka sa mu dace Allah shi kara sama rayuwar nama albarka ga baki da warajjahu tafkhima fi waqfin kusir malamai sun rinjayar da tafkhimi watan yassir ina akwai fuskoki guda biyu ne so sun jayar da kaurara ta idan ta zo da kasra afwan warjahu tafkhima fi waqfin kusir an ghairi kasrin ko yawa aksa yasrin wa nuzur to to wancan wannan misalin a'a ina da dan abin nan wannan ne an asri li an asri li ibadi an asri fa asri akwai fuskoki guda biyu kun gane fa asri bi ibadi laylan fa asri bi ibadi laylan ai shi ma fa asri ko to amma da ke umarni ne sai aka share ya'un din nan shine alamatul jazmi ko to kana da fuskoki guda biyu ne ko ka kaurata ko kuma ka sirrata amma tafhimi shi yafi lokacin da ka tsaya shine waka warjahu tafkhima fi waqfin kusir an gairi kasrin aksa yasrin amma aksin wal layli idha yassir yassir yassir da kuma nuzur fa kaifa kana azabi wa nuzur nuzur din nan a wata riwaya shi ma akwai ra'un halatul wasl zaka tabbatar da ita فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن ونذري ولقد يسرنا القرآن تو a wannan gurin kun ga ai yasri akwai ra'un ko afwan akwai yawun a gabanta ko yawun din nan dalili amin dalilin me aka dalilin tsayawa ko kuma wata riwaya ko da ma riwayan da ake tsayawan ne za a share ita yawon din kamar misali idan ka dauki warshu shi warshu asbata ma asbata min la'ati zawaid halatul wasl ne kawai bana halatul waqfi to idan ka zo yas da nuzur zaka tsaya ne ai to lafazin yas akasin fa asr ne zaka zaka yes akwai fuskoki biyu akwai tafkimi akwai tarkiki amma tarkiki shine mafi karfi yasr tarkiki shine mafi karfi a yasr wa nuzur shi ma tarkiki shine mafi karfi kun gane amma in ka karona ta wa nuzur ka kalli zamman da ke gabanin kafinta wannan yayi yayi wa in takibbir raumi ra'il wasla wala tunawwin ma'a raumin asla wa in takif idan ka tsaya bin raumi da raum ra'il wasla to sai ka kiyaye halin da zaka hukuncin da zaka tabbatar da shi halatal wasli halatal wasli ahan to can gurin ga wani bayani nan malai yake cewa wa taqiq wallahu aula wallahu ta'ala aula ta'ala alam annar raji wato mai sharhin wannan alwa alwafi fi sharhi sarsabil shafi ya kawo wani bayani nan yace wa taqiqu amma matabbacin bayani wallahu ta'ala alam amma Allah shine mafi sani annar rajiha fi wa nuzur at-tarqiq amalan bil asli kun gani abin zai baka mamaki wa nuzur ai ta zo ne sakina ba da zammin ko to shikenan mafi karfi shine tarqiqi shi yafi karfi kuma wannan ita ce fahimtar a shaykhul kull wa imamul kull ibn al-jazari ya abin da tafa kai kenan da kuma da kuma Imam Shatibi da wasu su ya dan ka kawo maraji masadir inda zaka samu wannan bayani ka je ka duba an-nashr fil qira'at al-ash da tayyibatun nashr din ma ka je ka duba sirajul qari sharhi shatibiya ka je ka duba al-fawaid at-tajwidiyya sharhin muqaddimatul jazriyya ka je ka duba tanqihul wasid fi ilmi at-tajwid duk gasu nan to Allah ka samu dace wa in taqibir rawmi ra'il wasl wasla idan ka tsaya da rawm to ka kiyaye irin wasalin da harfi ke da shi shine zaka bashi lokacin da za a yi rawm din kamar yadda ne muka yi bayani a baya wala tunawwin ma'a rawmin asla amma karka yi tanwini afafun wala tunawwin karka zo da labazin nunun ma'arami yau lokacin da ka yi ram wallahu gafurun rahimun ko yau kaga maganin nan ke na mani jibin na jiyan nan eh jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wallahu ghafurun rahimun a, wallahu ghafur ghafurun ko to idan zaka yi ram ya zaka yi hmm? ko kuma me muka yi bayani jiya waye iya tunatuwa an yi bayanin za a yi za a yi tilini Allahu ahadun sai ka ce ahadun ce za a yi
eh na'am yawwa haka yake haka yake sosai kuwa to kamar wani misali ne aka kama kawo jiya
tilini jamil jiddan ghaira mudar kaga mudar mudarin ko rin ghaira mudari kawai za ka zo da shi sai ka zo da kasara kawai ba za ka yi tanwinin ba ba ba za ka sa nunin din tanwinin ba Allah ya saka da alheri shi dide mun yi je mun ji mun yi je ko e aslan idan za ka tsaya a kan kalma munawwana tana da tanwini ai tanwini nan ibara ce alilin sakina ko to wajen lafazin ka karka zo da lafazin nonon din nan kawai sai dai ka zo da wasalin guda ɗaya shikenan Ka- wacce wannan wannan fa'ida ce mai kyau fa fa'ida ce mai kyau kaga ma alhamdulillah wannan baitin ya ƙara warware mana wanda wancan wancan mishkilan ta baya da na ya dan gargada kanta Allah ya saka da alheri wa akfi takriran bira'in shuddidat waslan wa waqfan wa kadha in sakanat to bari mu duba shi ibn juzr ya ce mene wa akfi takriran idza tushaddadu haka shi kawai ya ce bai ce mana waslan ko waqfan ba amma shi malam da ya ce wa akfi takriran ka sauƙaƙa siffan takrir kar ka zo da yawa duk cikin sifatul huruf kowace siffa ana son ne a ji ta cikakkiya ga kowane harafi amma idan siffar takrir ne to ka sauƙaƙa ta ba a son a ji ta da yawa ko shine wa akfi takriran ka sauƙaƙa siffan takrir bira'in gara'un shuddidat idan ta zo da shadda dalilin idigami ne na nuna sakina ko tanwini ko kuma idigami ne na al na abin nan lamun shamsiya waslan wa kafar lokacin tsayawa da lokacin da ka wuce kar ka zo da wannan takririn da yawa waka za in sakana haka ma idan ta zo da dauri to kaga nan ibaran wani ne ta fi fasaha na malam suleiman na malam uthman ko na malam uthman mai san sabili shafi ita ce tafi masa a kan ta ibn jazari tunda shi ya nuna mana ga lokacin da ya nuna mana lokacin da ka tsaya da lokacin da ka wuce karka yi zo da takrir takrir din shine ka zo da ra'un da ya min rabbihim kun gani wasa'atu adha wa amar wa amar kar kuma aji ka ce wasa'atu adaha wa amar abba to karka yi haka wa amar kawai shikenan wa akfi takriran idza tushaddadu ibn jazari nan kuma ce wa akfi takriran bira'in shuddidat waslan wa waqafan wa kadha'in sakanat Allah ka samu dace gaskiya yana da kyau mu je fa mu sa mu je mu sa ƴan uwa dalibai a makaranta a shiga haddanta na? iya a sosai kuwa aiwatun kun gane kun ga ɗaliban da suka kammala hadda yan uwa dole ne fi sai mun san yadda za mu yi musu ku duba jihar kaduna nan galibi da yara sun gama hadda shi ke nan sun gama makaranta duk galibi kowace makaranta a maimakon a lokacin ne za a sa musu aji za a sa musu wani aji na musamman na farko za su sake murajan haddansu idan haddan ta zauna zamzam to a sa musu wata riwaya kuma na biyu kuma a ɗibo ulumul qur'an a sa musu a dan ɗauko ilimin luga kaman kaman fiqhul luga fassarar kalmomi irin kamar su qira'atul rashida da makamancin waɗannan a dan sawo wannan littafin kaman guda ɗaya haka wanda zai taimaka musu su fahimci larabcin a sa masa nahawu a dan ɗauko musu hadith da fiqihu wanda za su za san ibada mana dai a dan karo musu waɗansu ilimoma tajwidin kuma sai a faɗaɗa shi abin da ke faruwa kenan makarantar mu sai ga da zarar yara sun gama makaranta shikenan aqida ma jamil jiddan ga kuma aqida ga aqida jamil jiddan shi dama shine awwalan kuma ka gani to da dama sai ga dalibai wallahi kuma abin ya fi shafan mata duk maza suna yawo sukan je can makaranta je can makaranta amma ko mata fa ta ita tana gida ne sai ga ita banda haddan ba abin da bata- ba abin da ta sani ita sai haddan kawai a to gaskiya mai kokari sai a musu ma wani tsari to za su yi haddan tubatul atfal jazariya sai kuma sarsabili shafi a shekaran sai a raba musu into abin nan sai a sa syllabus a raba musu su rinka haddace abiya din ana fasara ana musu bayani kaga shikenan sai a kara da sai a kara sai su kara kyau amma matukan dai an sallame su to shikenan to karatun ba su ma kusan ya tafi kenan fa zai je ne to wani ma ba bai ma gama makarantar ba zai je ne ya bude gareji shi ma ya zama malami to ko kaga fitina ta uku wallahi malam malam na taba yin wani analysis a jihar Kaduna nan sai na ga population na malamai a na ɗaliban da suka kware wajen karatun Kur'ani da haddasa population nasu ya ninninka na malaman wallahi kwa saboda galibi malaman musu ya hakuri galibi malaman ba sa ƙara karatu gaskiya sai kaɗan ne ko suke ƙoƙarin ƙara karatu kaɗan ne gaskiya ɗaliban su sun fi ma ɗan ƙoƙarin ƙara karatun saboda kullum suna zuwa musabaka ne musamman wanda Allah ba su nasibi da hazzi a cikin musabaka wani ya je musabaka ta jiha ya je ta local government tabban ta local government ya je ta jiha ya je ta ƙasa ya ƙaru sosai sai ma ga ya ma fi malamin shi kyau wani ma ya samu har ya je na waje ma to kai ko malami kana karantarwa in baka ƙara da kyau ba wata rana sai ka zama malam malam abin da zai faru kenan to Allah ka samu dace so gas wa alaikum salatullah to na malam shi ma haka sai ka zo da sai ka zo da abin nan wasalin guda ɗaya shi kenan ko sai ka wuce- ka- ka- ka yi ram ɗinta ka gani to Allah ya saka da alheri Allah ka samu dace har yanzu nukan je zauri in zauna akwai zauren da nukan zuwa kullum sai an sake muktasar muktasarul khalil na fikiyu ba wallahi kuwa aka nukan je in zauna ga yan uwa dalibai aka zamu ta karatu ka gani kafin ma a gama ta sai an gama tufatul hukam na fikihu sannan kuma duka to yan uwa haka ake yi yawwa ko mun malantanka ka saukar da kanka kai ma baka iya ba ka je ka koyo da haka ne za ka karu mu cire girman kai Allah ka samu dace wa alaikun salatullah shek bayanin nan da kake yi na malam da su da mu yi karatun a hadisi mai aya a cikin Na'am.
masallacin cikaje na'am bayanin da nake musu nace ni ma yanzu ina gama karfe 8 eh zan tafi makaranta Allah ya saka da alheri wannan misalan ma eh.
ke bayarwa na malam gaya ma mutanen mu gaskiya ne sosai kuwa da yake karantawa mutukar ba zai je karu ba akwai matsala akwai matsala akwai matsala Allah ya saka da alheri mala ci gaba da tasjini a in Allah yadda ai duka gabaki dai mu zamu ko shajja anin shajja ku haka zamu ta yi sosai kuwa wallahi tallahi malam kuma in ga mana wani abu kun ga lugan nan lugan nan wallahi kar kai wasa kar kai wasa a ce luga kana da matsala ba dai zaka iya kai- kai karken luga din ba ka ce kai kai ka gama komai a kai abin da zaka iya kawai yanzu haka yanzu haka malami na da nake baku labarin shi wannan wannan na wajen luga dr mustapha jiya jiya na sa zan zan je gurin shi in gaishe shi bayan na je na gaishe shi kuma zan roƙe shi ne ya sake bani lokaci inda dama ko da sau ɗaya ne a wata din gaskiya wannan dakaran ba za a iya barin shi ba wallahi kuwa wallahi kuwa yanzu kaga to bari dai mu ci gaba dai Allah da ya sa mu na sa'a don kaga gaskiya bacin lugan waɗannan tafan duk ba za mu yi su ba babu istimal huruf babi akan yadda za ka yi mu'amala da haruffa ma'ana yadda za ka furta haruffa da ka tabbatar musu da hukunce-hukuncen da ya dace da su malaki cewa yau afwan da Allah maga littafin nan malam Mm, da guda uku ma duka masha Allah to yan waga samfurin littafin da na ce a ƙara samu su ko ga tufutul wardiya wanda ke a zaure din nan ta na hau ga tasriful izzi ga ta na sarfi kenan ga kuma na dirasatun fi qawaidil imla ga su 600 shi wannan 600 wannan 600 kaga tsadan kayayyaki da can wannan ai 250 ne ma da wallahi to kaga da tsadan kayayyaki dole yanzu 600 shikenan sai kuma wannan 150 to saboda haka yan wafi zalika bai tana fasul mutanafisun jamil 1350 eh wanda ma Allah ya sa yake da hali yayi sadaka jariya ya turo da kudin ko a ji a fitar ma da yan uwa duka kawai shikenan yanzu ba duk inda aka karanta fa kana da lada duk inda aka je aka karanta kana da lada ilimin sai ya rinka yaɗo yana yaɗo kamar ice ne da kamar bishiya ce da rasanta za ta fito haka a tsuke kai kenan sannan kuma sai ka fara a fara aiki da ilimin ka gani za ta rinka rasa tana buɗewa ko to haka ladan zai ta buɗewa to saboda haka yan uwa muna kira duk wanda yake da hali ya turo ko da ɗan miliyan ɗaya ne sai a je a sai a je a fitar da ita a ƙara gayyato jama'a a zo a sa a yi cikin iko Allah sun tala din da Allah taimaki muka samu muka karanta jama'a fa'idan za ta karu za ka samu lada duk wanda ya karanta ya je shi ma ya karantar za ka samu lada duk wanda ya je ya karanta da wani guri za ka samu lada haka ake yi yan uwa to Allah ka samu dace jahidu na a wannan samfuri ne aka zo da su kowa ya kowa ya gani ka san mutanen mu wani ya shi ya gane ya sai agogon miliyan daya sa hannu yau waya ta miliyan daya ga hula kuma ta ko da dan dubu kai ita ma miliyan daya a gaskiya ne to mu ci da kudin mu sayi kayayyakin aiki ai kayayyakin aikin na su ne za su gina mu ko masha Allah kamar soja ne zai tafi yaki ba bindiga ba wuka ba albarushi ba komai ai za ka ce mamai mahaukaci ne tarumul izza wata namu lailan da saboda haka mu duka ke ma Allah ya sa kina da kwalla a gida kina da yan kayayyakin kwallo ko kuma kin kwashi adashi ki kawo mana adashin Allah kuwa ko kuma ta kasance kashi uku ki kawo kashi da a je a bubbugo littattafan a zo da sunan a raba fi sabilillahi ai ta karatu ai ta karatu cikin ikon Allah subhanahu wataala kuma da kanan a dan yi refreshment yanzu ko da jaja aka zo rabin da jaja kowa aka bashi ana karatu ai kaga lafiya lau karatu sai ya shiga da item na musabin ko babu istimalil hurufi iyyaka an tufakhimal mustafila in kana listi ila in kana listi ila bihi muttasila iyyaka ina jan hankalinka an tufakhimal mustafila ina jan hankalinka ai Allah tufakhimal mustafila kada ka kawar harafin isti'la harafin istifal kun san harba kashi biyu ne akwai harafin isti'la'i su ake kawarrawa akwai kuma harafin istifal su ake sirrawa ko to iyyaka ina jin kunninka an tufakhimal mustafila kada ka kawar harafin istifal in kana listi'la muttasilin bihi idan harafin isti'la'i ya hada da shi shi harafin istifali ba kamar can ne shi ibn jazir ya ce mene faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafz alifi ina misali kal haqqi wahdi nas sirat wal taqa wal mudhadina wa aziman rahaqa kal haqq أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن alhaƙu daga alha ga ƙu daga ƙo musta'al ne ko ha kuma mustafil ne to kasirar hawun din nan kada ka kada ka kawarra su gaba gida ka ce annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu ho to kaga lahan ya faru allahanul jali ko kafi yanzu in ka je kauye ka ce alhaqqu wani ma zai ce Allahu akbar kaji balarabi ka gani shi karatun ya yi mishi amma wanda ya san tajwidi zai ce a'a ai ka kawar raha'un ko Allah ya saka dalhili wahdina wahdina kada karar ha'un za mu ta ishara ne kawai as-sirata as-sirata amma menene ba za ka karar ba nan sadun ne harfin istila'i ta'un harfin istila'i ne ko ra'un kuma ita za ka karar ta ne saboda muftuha ne ba da fatin tana da martaba ta farko nan tafkimi ko to sai dai zama hamzatu wasl din nan to amma kuma ai idan idan ka ce ihdinas siratal mustaqim askattahu fi darjil kalam to me za me ba za ka raba
sai dai ya kawo ya hada su wahidi na sira kaga guda ɗaya kenan sai ce wata ba eh to idan ya hada ne to nunin ne ba za ka raba wahdinas sira karka ce wahdino no wahdina wahdinassi tunda kaga ai ga harfin istila ya zo a gaban nunin ko masha Allah nan ne ma insha Allah waltaqa faltaqa alma ta'un kenan kan kaurara mudahadin mudaha ha kasirar hawun linka wa azima a kasirar ainun rahaqa rahaqa kaga nan ha'un ta makwabci harufa na kaurara guda biyu ko jawaratul ha mufakhamain wa kuma arra wal qaf to labudda an turakkikan ra an turakkikan ha dunar ra wal qaf mu ban nan ko wal hamzu rakkik min a'udhu hidina Allahu Allahu talaqul hamdu ana to warkikil hamza kasir harfin al hamza min a'udhu a'udhu kada ka kaurar alhamza din nan ihdina ihdina ih ih kasira shi za a samu istifali ko ih ih kamar haka sannan kuma Allah a Allah a Allah a shi hamza din nan kada ka kaurar shi kasira shi lamun ce kawai nabi tabi za ka rata at-talaq at-talaq at-to shi ma karka ce o o to o o kasira alhamdu ha'un din duka da harfin za su sirra wannan kalman sai ana ana shi ma za ka sirra wara'ahu aqulu in aradani agna adha'at istafa wa annani wara'ahu shi ma kaka kawar ha'un da wawun wara'ah wara'ah wa wa sai dai mu lura kamar yadda aka yi magana jiya maganar mubalaga din nan wara wa a ai kai ta galili ne nan gurin wara ah wara ah shikenan aqulu qul la aqulu qul la aqulu aqul din nan alhamza in aradani in aradani arada a arada a kasira alhamza aghna aghna wa annahu huwa aghna wa aqna aghna kasira alhamzan ka banda gainin da kuma adha'at kasira alhamzanka is astafal banati wai za mu kasara ne kuku fata astafal banati ko istafal banati astafal banati madalla kasirar wannan hamzatu waslin din nan da yazo gaban kafin sad annani kasirar alhamza da nun duka da gaba kida wannan kawancin nan kalmar wala malillahi wala malillahi wala wala kum haka ne ko ولام لله ولا الضا ولكم وليتلطف على الله ظلم لله لله كثير لام دلك غير المغضوب عليهم ولا ولا الضا ولا كثير لام دلن musamman ta zo gaban harafi ne na itibaki kuma istilahi kuma gashi mai karfi dod ko walakum lamun dinnan kasira walyatalattaf kasiran lamun musamman ta zo gaban to wa ala allahi wa ala la la la kasirata saboda ta zo gaban lamun fa kamar sunan Allah illa man zulim ko kuma zalamaka laqad zalamaka za la la din kasira saboda ta zo a gaban harafin kauri mimin ken lamun za'un ken wal mimu min makhbasatin wa ma amar mallahu mawti'an wa marda wa kal wal qamar kaga shi ya fi fasaha a nan wurin fitar da misalan bisa na ibn jazari to rahimakumullah wal mimu min makhmasatin kasirar mimun a kalmar masa masa tun daga mimun dinnan sun makwabci harufan kha'un da sad harfan kauri ko da kuma ma ma ma amara amara kasirar alhamza da mimun din nan musamman gara din na gaba ko ma Allahu mubdihi ma ma Allahu mubdihi ma kasirar mimun dinka mawti'a mawti'a a kasirar alhamzar ka marda kasirar mimun dinka wal qamar kasirar mimun ta zo gaban kafin da ra'un ko harfin kauri guda biyu wa ba'u barqin bi wa ba'u barqin batilin bihim sabar wa ba'dhum ba'dan haka ne ba'udatan batar wa ba'u barkin haka nan barqon ba'un kasira batil kasira ba'un still bihim ba'un master sabar sabara sabara sabara za ka warra sadara amma ba'un za ka sirrata wa ba'dhum ba'dan haka nan kasira ainun da ya da ha'un da suka zo kusa da dod a kanwar ba'aduhum da ba'udan ba'uda nan ma ka sirara ainihin ɗinka ka sirara ta'un ɗinka karkarar su batar batara ba ka sirara ba'un ɗinka karkarar saboda ta zo gabanin ta wa ha'u inna allaha fauka ha zahar walwawu fi yutawwaquna wa watar kasirar ha'un na إن الله بالغ أمري إن الله كركت إن الله ذا سر هاون دنن musamman ta zo a gaban lamun mufakkama fauqaha kasir ha'un gatan ta zo gaban kafin ko zahar zahar kasir ha'un ta zo tsakankanin harfa guda biyu na kauri za'un istila'i ra'un kuma fakama wal wawu fi sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah sayutawwa wawun za ku lirke wajen karanta ta nan kare kaurara ta musamman ta zo tsakankanin harfa guda biyu na istila'i wanda za ka kaurara su ta'un da kuma qafun ko da kuma watar wa wa watar zaka sirra ra'un ta zo gaban a gabanta akwai ta wa ha'u hashasa haqqul haqqu wasinu mustaq wasinu mustaqimu yastu yasku kasirar ha'un a has hasa ha has hasa saboda sadun ahadtu bi ahadtu kasirar ta saboda ta'un alhaq saboda kafin da kuma sinin mustaqim mustaqim kasirra saboda ga ta'un na gabanta ta'un ba yastu yastun yastun ya kadu ne yastuna bil ladina yatluna alaihim ayatina kasirar sinun yasqun wajada min dini mumratani wajada alaihim ummatan minan nasi yasqun kasirar sinun din ka saboda kafin wata'u min harad harastum wa harastum wa afadtum wa khudtum kaza wa ma farradtum kasirar ta'un a kalmar harastum da kuma afadtum kasirra adda fa'un dinka saboda dod tana da kauri wa khudtum kasirra ta'un dinka saboda dod dake kafinta kaza wa ma farratna farratna kasirra fa'un farrattum kasirra ta'un dinna saboda ta'un da ta zo gabaninta wa bayyinil mukalkalal musakkana wasalin wa in waqafta kana abyana wa bayyinal wa bayyinal mukalkala harfin kalkala ka bayyana da shi ka bayyana da shi a ji shi yadkhulun wa ra'aita an-nasa yadkhulun yad yadkhuluna fi dinillahi afwaja al-musakkan wanda yazo da dauri waslan halatul wasli wa kana abyanan inu kafta amma harafin istilahi kan kalkala zai yafi bayyanantuwa idan ya tsaya tankalkalin ta fi ƙarfi idan ka tsaya in waƙafta idan ka tsaya wasama'i zatil buruje je je zatil buruje alkhulude de de ta fi bayyanantu a lokacin da ka tsaya ta fi ƙarfi a bisa wuce ko da ke fitowan bayyanantuwan siffa ta kalkala ga harafi ya danganta da ƙarfin harafi ne ka kaman to ka kaman ko ka kaman da su za su fi fitowa kaman ba za su fitowa bisa jimun a bisa jimun وهاء فصفح فصفح عنهم وهاء سبح ولا تزغ قلوبنا وضحه to sai ka ce waha'u fasfah anhum a fasfah a ha a mutakariba ne ko mutajanisa ne mutakariba ne to amma me yasa ba za a yi digami ba wannan karatunmu mun yi min shi karatunmu shekarun jiya wajen mutum masulani jamil yi sharatu Allah ya kuna almudigamu harfa halkin idan harfa halkin ne to ba za a idigami ba nan ba ka'ida ta idan idigami ta cika wa awwalai mithlin wa jinsin in sakan kun gane za mu yi amfani da wannan tunda ce wa awwalai mithlin wa jinsin za mu idigamin ainihin cikin ha'un to amma sharadi kuma sai zo hana ba za a idigamin ha'un cikin ainihin ba wa ha sabbihu haka nan sabbihu ga ha'un nan ga ha'un to ba za a idigamin ha karami cikin ha babba ba wala tuzigh qulubana ghainun da qafun rabbana la tuzigh qulubana la tuzigh quluba da kyau la tuzigh ku la tuzigh ku amma sai ka wuce da shiri ba ce ka tsaya ba za ka izaharin gainun mun fahimci wannan ko la tuzigh qulubana karka ce la tuziqu kai tsaye kai kai idigami da akwai wanda muka sama haka suke yi su abin su a ba idigami gaskiya izhari za ka yi rabbana la tuzigh qulubana la tuzigh ku la tuzigh ku la tuzigh qulubana ba za a idigami ba وضحوا تو حاء فاصفح عنهم da kuma sabihu da ghainun wadhihu ka bayyanar da su ma'ana azhirha kai kai kai kai izharin su can shi ibn jazir ya ce ne mene wa abin abin da ka ibana ko abana yubinu menin ma'anin izhari lugatan albayan wa bayyinin ghainal latifi yaghsha خوف اشتباهها بخاء يخش بخاء يخشى وبين الغين كبتر دا كي إظهار غين التي في يخشى يغشى يغشى يغشى kar mutum ya zo ya ce yaksha ko kuma ya akasin haka a aji gainin ya ɗinka ya tabita amma ba kalkala za a yi ba khawfa ishtibahiha bi yakhsha domin yaghsha yagh yagh katte kama da mene gudun katte ta yi kama da yakhsha yakhsha yakhsha kaga na akwai mene akwai hamsu yakhsha akwai hamsu na kha'un ko yakhsha kaga nan babu hamsu sai dai rakhawa kawai mun ji shi kuma malamai barakallahu fikum wa haris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma dhalalna wa haris ala sukuni ka kiyaye sukunin da ke kan lamun a fi ja'alna ja'alna wa ja'alna laila libasa galibi musamman yara kanana idan kana karantar da su wa ja'alna naumakum karke sai ga suna wa ja'alna to a kiyaye ayi izlaq na lamun din nan ayi izlaqin ta ma'ana bayyanar da ita zaharinta da kuma nun din an'amta an'amta da kuma gainu na ghairil maghdubi al-maghdubi al-maghdubi da kauri sannan kuma ga rakawa da kuma dhalalna dhalalna kara idgamun lamun sakina cikin nonon wa khallis lin fitah mahdhuran asa khawfa ishtibahihi bi mahdhurin asa wa khallis ka tsantsantar ma'ana ka fitar da shi siffan tsantsa na infita siffan infita na mahzura mahzu zalun ɗinka da sinin ɗin asa khawfa ishtibahi domin gudun kamantuwansa ko kuma kada ya rikit al'amarinsa ya rikitar da mene mahzura sai a rasa gane ka ce ne mahzura da zalin ɗinka sai a rasa gane ka ce ne mahzura koko da zalin ka faɗa ko da za'un to sai mun kiyaye zalin kaga murakkaka ce kuma munfataha ce amma mahzura za'un anan ita bai ci ce mutbaka ce musta'ala sannan kuma mene mufakhama sannan asa asa silin ɗinka a nan asa murakaka ce ko? mustafila ce murakaka mustafila murakaka amma aso sod ɗinka a nan fa musta'ala ce mutabaka kuma murakaka mufakhama wa khallisul fatan wa kasan warada min qabli dhammin khawfa an yattahida wa haris ala shiddati wal jahri biba wal jimi wal jimi nahwa habatin وحببا وخلصا فتحا ككياي duk inda kaga fataha ka kiyaye ta ka fitar da ita da kyau wa kasra haka ne idan ka kasra kuma ka fitar da ita ma da kyau warada idan suka zo min qabli dhammin fatahan nan tazo gabanin gabanin dhamma kasar ne ita ma tazo gabanin dhamma khaufa khaufa an yattahida domin kada su haɗu ya zama kaman fatahan nan da da wawun din nan ya zanto dhamman nan kamar jinsu su da to kamar misalin fasayakfikahumullah fasayak fika fasayak fi ka hu ka hu ka ba ga fata ba hu ba ga zama ba fasayak fi ka hum to ka kiyaye wannan kafin ɗin ka fitar da fatansa da kyau zama da ke kan ha'un nam ka fitar da ita ma da kyau ونبلوكم ونبلوكم ونبا ونا ونبا babu tana da kalkala ko a'a liyabluwakum liyabluwakum ya tana da fata ko masha Allah liyabluwakum lu wa lu wa lu lamun tana da zamma wa tana da mene fata to ka fito da kowace harkan da kyau a jita liyabluwakum kamar haka shi ne ma'ana wa khallisan fatan wa kasaran warada min kabili dhammin khawfan khawfa an yattahida wa haris ala shiddati wal jahri bi ba ka kiyaye siffan jahar da ba'un ga harafin ba'un ka kiyaye siffan shidda da kuma siffan jahar ga harafin ba'un wal jim da kuma jimin nahawu habba habba karka zo ka ce كمثل حبة حبة آه كمثل حبة با با كاي مكني يزو كاي جهر كابتر دي ita da kyau da kuma jimun a hubbiba hubbiba hubbiba hubbiba hubbiba a hubbiba hubbiba ورب صبرا وابتغى وربوا والفجر واجتثت وحج فجوى رب كربا ربما ربما ربما يود الذين كفروا ربما يود رب كابتن دباو دن اجيتا دكيو صبر صب صب صب اجباو دن كدكيو وابتغى فمن ابتغى وراء فمن ابتغى ka fitar da bawon ɗinka da kyau a jita rabawa rabawa rabawa bawon ɗinka ta fito da kyau ko rubuwa wata kira da walfajir walfaje walfajir walfajir walfaje aro walfaje aro a fito da ka fito da jimin ɗinka da ƙarƙaranta domin tana da shidda jimin ɗin ko na'am ujitu sad uje ujitu sad kar kuma kai hamsu uju ujutu sad uju ju ju aga iska ya fita yi to kaga ka bata hamsu kuma bata da shi wa hajj aj'altum siqayatal hajj misali ولله على الناس حج البيت حج حج فجوة وهم في فجوة منه وبين الضاد بنحو الضرة وذاء في وعظت حيث مرة وبين الضاد كبين الصفة ضاد بنحو فمن اضطر kun ga annan waɗansu su suna idgami ne famanitturra tur famanittu famanittu ba ba daidai ba ne la yi digamul kawai fil kawai a nan da kawai ne tawab kawai ne ba to ba za a yi digaminsu ba ko kuma aka wama famanidurra famanidurra famanidurra famanidurra za ka yi zaharin dod ne ba za ka yi digami ba na'am da za'un قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين أوعظت أوعظت سكا كي إزهاري بذا إدغام الظاون cikin ta'un ba mutum yace awa awa'atta am lam to ai kuma kuma wa'ada kenan wa'adtum kaga kalma ta canja gaba gida to kaga wannan malamin din ba zai zama fa khafi ba jali zai zama Allah ka samu dace watan duk irin waɗannan asali ya samu ne ya samu asali ne daga ibn jazari shi kuma ya kula da kurakuran da ake aikata ne a lokacin shi yasa sai ya bude babin yake ta tambihi akai to alhamdulillah malam shi ma sai ya biyo bayan shi still kuma ya karo mana waɗansu misalai to Allah ka samu dace na'am haisu marra duk inda ya zo a cikin alkur'ani اضطر لكم وعظتا وشد وش وشدة الكاف وتا كشرككم وتتوفاهم وفتنة لهم الله كريم لك فتنة da shidda ta kafin ka kiyaye sifin shidda na kaman shirkikum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kiku kikum ka fito da shi kiku kiku kai izaharin sa haka karka yi faɗi wani da raunin da za ka cire mai shidda tatawaffa tatawaffa tata tata tata tatawaffahum fitna fitna fitna kaga akwai hamsa kan ta'un ko fitna tallahum wa bayyinil idbaka id adgamta ahadtu faradtum la in basata a nan ma da kyau sai mun kiyaye saboda yan uwa dalibai wani wani zaga suna idigami ne kai ko kana ta izahari shine malam yake ce mana wa bayyana itbaq bai ka bayyana da sifar itbaq in adigamta lokacin da kai harafin kai idigama harafin itbaq a cikin wani harafi na gaban sa idigami naqis ka misali mene ahadtu ahadtu ahadtu watan kaman zaka ce ahadtu amma karkarin ne kawai ba za a ji ba idigami na kis kenan a hagtu a hagtu mabancin nan ko sai ka wuce da sauri ba tare da ka tsaya ba farrabtum farrabtum farrabtum farra farrabtum shi ma karka idigamin ta'un cikin ta'un a da yawa ma nan da yawa wala sai an zo musabaka kaza ga ana ta danja ana ta duluji wani ma sai ya ce Allah sarki don Allah ka dubin da yaro yake tilawa amma dalibai ayin alkalai sun sashi a gaba ba su san makarantar su ne ko ai duk ba malam makarantar su ne wani sai ka ji ka ji kai jin magana kala kala mala a idigami za a yi amma ba kamil ba naqis ka gane ka lura da kyau inda ba za a yi ma idigami kulliyan ba to kalkala za a yi to idigamin nan shine ya hana kalkala watan kun ga hukunci ne suka haɗu kamar haka a gudan na farko basabta basabta akwai ta'un ko kaga mukalkal ne da ya ce min can wa bayyanan mukalkalan in sakana to ashe za mu ce basato ta kenan alhalin idan muka ɗauki idigami amfani da ƙa'idar idigami to ta mutakariba ne ko kuma tajanisa ne hadde yau dai mutakariba ne ta kara ba makarajan waktalafa sifatan matajanisa ne ko to to idan man dauke shi matajanisa ne kaga to ta in maka duba da kyau a nan gurin ya kamata ne a idigami tunda sakanar awwalu wata harrakar sani ya zama sagir ko to amma saboda ta'un anan tana da harafin tana da sifar itma to idan aka yi idgamin ta a cikin ta'un zai cire mata isti'la'i da itbaki to in aka cire isti'la'i da itbaki kuma ta koma harafin mene ta'un dama siffa siffa shine bayan makhraj da ta da ta da dal ai maftin su ɗaya ne siffa shine bambanci tsakankanin ta da ta harafin ta yana da isti'la'i kuma yana da itbaq saboda haka ba zai yi kai idigaminsa cikin harafin da ba shi da irin siffan ba sai dai wanda yake da irin siffan misali in za a yi to saboda haka idan ka ce basatta basatta da ta'un mai shadda to yanzu automatically to ka cire mishi istila'i ka cire mishi itbaq to shikenan kaga ka canja kuma kalman ga baki da Allah ka samu dace wa alaikum eh saboda isti abin nan waɗannan sufofin ba na'am ita wannan kalmar kamar a wani da bauchi gani ake a wajen kamar a duniya misali da cikin buratun ashira ya kawo cikin gani da in ba satta cewa za a yi gani ba haka yake haka yake aiko ni ma yanzu za a yi digamin amma naƙis za a yi ayi naƙis ne za a yi ba kamil ba ne kun gani idigami za a yi wannan kowace ruwaya ma akwai shi amma naƙis ne za a yi kun gani shi yasa ya ce mana wa bayyinil itbaka ba nan bayan ba yana nufin izhari ba ne a domin idan an yi izhari sai ya kalkala kenan kun gani so bayan nan shine zaka tsawa din kai ne a cikin furuci kawai za ka rike mafitar sannan sai ka je kan ta'un ba amma ba za ka idigami ne kamil ba a ba zai idiga ba domin an yi idigami kamil zai koma fa wa'atta ne to shukran barakallahu fikum haka ga kalmin ko to zai koma basatta haka ba zai koma basatta yanzu duk wanda ya ga wannan basatta zai taba tunanin daga basatta ne ka gani so za a idigami ne nakis idigam idgamun naqis ne insha Allah ta'ala kowace riwaya ce to Allahu alam na'am na'am sai nani malamai na'am wa fi alam nakhluqukum alwajhani alidgamu dhut tamami wan nuqsani wa fi alam nakhluqukum alwajahani walwajahani fi alam nakhluqukum amman alam nakhluqukum akwai fuskoki guda biyu kun gani anan shi nakhluqukum akwai fuskoki guda biyu sabanin basatta ahatta faratta mun gani ko alidigamu na farko afwan fuskokin guda biyu shine idigami amma idgamul a hukuncin farko shine idgam zu tamami al idgamul tam na biyu kuma shine mene al idgamul dun nuqsan bi ma'ana al idgamul naqis idan ka zo ga yanda zaka yi naqis din nan kamar haka alam nakhluqukum lukum lukum zaka kai ba zaka ce alam nakhluqukum ba za ka ce loko ba ma'ana ƙaran ne kawai ba za a ji ba kawai sai ka tafi kan kafin alam na lokun min ma'in mahin alam na lokun lokun lokun lokun mun banci wannan ko za ka bayyana da isti'ila'in da ke kan kof lokun kamar haka in ka yi idigami kamil alam na lukkum lukku lukku kamar yadda za ka ce fakku fakku na mala dama alaikun satula da nake karantawa a wajen rubutu wajen wannan gida wannan shi abu na'am damu sai na ga ah, sun sanya shadda a wajen kawo wanne ciki wannan alam na lukkum din masha Allah to in ka ga an sa shadda kan harafin kafin kawo kawo din
a to a insha Allah ka ka dai kara duba dai bai ka a ka kara duba shi tabbas na duba zan dai nuna maka na akan kafin haka na gani shi yasa ni lokacin na dan to ka zo da shi gobe da Allah a cikin wannan littafin ne zan in aka fara wannan insha Allah a a wannan a kuskure ne na na bugu insha Allah kuskure ne na bugu ka ina a zan nuna a to ai kaga ai, a, ma'ana ba wai na ce baka daidai bane idan haka ne zai zanto abin nan khatau matba'i ne wannan insha Allah eh ba za a idigami ba tabbas ina duba shi ina son a afwan ba za a sa shadda akan kafin ba akan kafin ne ya kamata sai a sa shadda domin in an sa shadda akan kafin to yana nuna zaka idgamin harfin kafin cikin kafin idgaman kamilan kenan kamil kenan idan kuma ba a sa ba a sa abin nan ba to kana da fuskoki guda biyu zaka iya karanta su ko ka karanta kamil ko karanta nakis to amma ku duba basafta farradtum ahadtu waɗannan duk fuska da ne kawai idgam naqis ne kawai babu kamil mun bance wannan ko me yasa saboda me yasa a waɗannan kalmomin za kake da fusko- fuska ɗaya amma nakhluqukum kake da fuskoki guda biyu saboda nakhluqukum qafun ai istila'i ne ko to wannan babu matsala amma wancan to yana da itibak ko to kaga idan kai idgamin cikin ta'un to automatically ka cire itibak din kenan to itibak kuma siffa ce lazima daga cikin sifatul huruf ina ji ai mun gani je ko to Allah ya samu dace kagani kuma da ya ce nema man na rikice halatu kura ya kawufi na'am sai ce lamna abdukku kaga inda shi ya sa a kuskuren bugu ne wannan eh kuskuren bugu ne cikin bugun nima nan ka ja layi yawa a'a na ka san ja layi yau ai shi ne ma ne ne tunanin cikin qur'ani ne sosai kuwa eh a wannan kuskure ne gaskiya ai ma kaga babu kafin dan ai eh babu kafin ai shi ya sa lokacin eh ko annamu gaskiya kuskuren bugu ne insha Allah eh kuskuren bugu ne insha Allah ta'ala shafi nan nawa kace 34
34 ko wajen idigami wanda yake da sharhin accessible shafi din zai ga misalin shafi na 34 ni ma gashi gashi ana ni ma wa tuqra'u alam nakhluqukum kafin ya kamata a rubuta a gurin ba kafin ba ka gane kafin ya kamata a sa so mu canja wannan kafin din sai mu sa kafin a gurin kafin mu shaddada shi ne kawai ya kuma nan istilayi sifa ce lazima ina ganin ai malamin mun gani mun ga sifofi guda biyu ko lazima da arida ko lazima din na kashi biyu zatu zatul adza da kuma mala zidda lahu ko na'am hmm a to ai dalilin idigamin shi ya hana dalilin idigamin ko kuma kafin ɗin an ƙara bata wata martaba ne shine aka samu daman idigamin kafin cikinta cikin kafin ɗin idan muka duba cikin waɗannan ilal littafan da suke bayani akan ilal qira'at duk za mu gani insha Allah kaman al-kashf an wujuh al-qira'at wa hujjahu ilalaha kama al-mawdih fi ilal qira'at kama al-hujja fi al-qira'at as-sabi na ibn khalawahi kaman tala'iul bishr duk za mu gani Allah ya samu dace to bari mu sauri na'am to za mu juya? to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk